Islam. A ɗariya da aka teku layi da gara su ne sanye da shi da sauran da aka haɗa kuma a wannan kai da kuma da kasuwa na wanda da aka da aka da na farko da yake da kuma farkon da ganin ba ba ko gani. Da aka yi kan karɓar gida ba a nan na wasu zamu zama da gida
Tsoron da zai kamar abin da shi gasa ya faɗa a gasa a hakan kamar da dokta ya fara da shari'a yake alhamdulillah shi ya zama ɗan gida za a gabatar da shi ya bayanai da larabci wanda ya faɗa ce to yanzu idan ya zo tsaya kai zai wa'azi a wannan matsayi zai yi ita amma tun da bari a hau matsayin umarni ya tsaya a gaban shari'a ya nemi tabarruka da gabatar da al'amura da yi har ya magana a kan hidima yake sunna ce mai karfin gaske wanda ka an kake samun cikin ba a cikin tijjanawa ba na hidima to akan haka yake yana ba wa ƴan uwa yana taya su murna zai gabatar da ɗan uwansa shine ma'ana ya zo da cikin jama'arsa akwai ƙarinsa wanda yake shi ne kamar bako lallai dokta a wurin mu a nan garin kaduna ba bako ba ne kuma alhamdulillah ko da a jihar adamawa mun gode wa allah dalilin haduwar mu a nan gida a can adamawa ba ko ba ne kafofin watsa labarai sun san shi yana sauka garin za su ba mai yaki saboda amfana da ake da shi kamar da aka sani dai aka amfana da ibrahim makari a jihar adamawa wanda suka yi shi ya gabatar da madara ga wasu jama'a sai wa suka amfana alhamdulillah shi ne gabatar mana da shi kane a gare shi yake ya amfani yan uwa gaba daya shi ma samu albarkar sharif saboda ganin su da kuma magana a gaban su alkhairi ne mai girma dube ka gida ɗin mai farin ciki da duk abin da ake nema an samu saura ga zamu gabatar da shi da makalla ta fara da ko da babban jidon da shi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه. شريكي jikan maulanmu wasilanmu zuwa ga ubangijinmu maulana a sheik ahmad bin muhammad tijjani wanda sheikh ibrahim rabbi allahu ta'ala nu yake cewa kai wa shuruki dari bil itlaqi imamu na tijjani zul atlaqi da maulana a sheik ibrahim mansur da maulana a sheik ayub da dai sauran manya-manyan shehunai iyayenmu ina yi muku sallama irin ta addinin musulunci su ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a bayan haka shehina murabbina ya bani izini kuma ya nemi izini a wajen maulana sharif to dai ba abin da zan iya cewa sai dai imtisalul amri
ta shiga na shiga tsaka mai wuya ba zai yi ka ce eh ba ba zai yi ka ce a'a ba sai dai imtisalul amri ne to abin da ya tara mu a wannan guri kamar yadda maulana ya nema da a yi to shi ne abin da ya tara mu a nan shi ne soyayya ta maulana sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to soyayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ina neman afuwa jama'a wato ba hausan sosai ba hausan sosai sai dai ina neman afuwa saboda bare bari ne ba hausan sosai yawa to kuma kamar yadda malam sale ya gaya min tazu ya ce to malam din ya nema a yi bayani akan soyayyan tafiyan shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to da shehu ne ya nema da haka to dai abu ne sananne shi shehu ma ya sani magana akan maulan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ga sharifi ga maulan mu shehu mansur ga shi kuma yana zaune wanda su ɗin ma kullum suna gaya mana kai ba ma su ba hatta su zulma arifi radiyallahu ta'ala nu su ma idan suna magana a kan maulanmu shekul islam wa sa'adatul anam da za ka ji sai su je su mayar da lamarin zuwa ga babban bango shi ne Allah subhanahu wa ta'ala maulan mu shehu jibril mazul ma'arif radiyallahu ta'ala anhu yana yabon maulana shekul islam a kasidarsa shahararriya kasidatu tarhibi wanda yake cewa ahlan wa sahlan ayyuhal qamqamu bi qudumikum ya lulana al-fillamu to a cikin shi ma ya bar wa Allah ce lillahi hubbuka lin nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi alkhaliqul allam yace soyayyarka da soyayyarka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kai shekul islam yace lillahi sannan shine yake cewa mutashakkilan mutashakkilan mutashakkilan mutashakkilan bi janabikal ahkamu to saboda haka to ina neman afuwa ga dai maulan mu dai duk suna nan ba dai abin da dai zan iya faɗa a nan to da tunda izini ne ina neman afuwa ga maulan mu shekul islam wa sa'adatul anam to da farko man la yashkurillah man la yashkurillah sa la yashkurillah duk wanda ba zai gode wa mutum ba to ba zai gode wa Allah ba bai gode wa Allah ba to na farko mu dai daular Borno farkon wanda ya fara zuwa wajen maulan mu Sheikhul Islam wa sa'adatul anam shine maulan mu Sheikh Muhammad Jibril Mazul Ma'arifi radiyallahu ta'ala anhu saboda farkon lamarin sa bayan Sheikh radiyallahu ta'ala anhu ya gama karatun Qur'anin sa sai mahaifinsa ya tura shi wajen a a Sheikh wani abba ake kiransa shine farkon malami na ilimi na shi Muhammad Ibrahim Abdul Ma'arifi a gurin sai karanta sauran ilmomi gaba daya ya karanta to bayan ya gama karanta ka ya gama karatu to sai ya bashi ijaza na tarikan tijaniya da sauran asrarai to sai ce to yanzu akwai gausi gausu zaman zai bayyana to in ba shi ba ni dai duk abin da zan yi maka na riga na gama maka to shine ma dalilin da yasa shehu radiyallahu ta'ala nu ya bar can arewa sai ya zo Kano to la Allah ya dace da haduwa da Sheikhul Islam wa Sa'adatul Anam to haka shehu radiyallahu ta'ala nu ya wuce ya zauna a daura to bayan ya koma to Allah da ikonsa sai labarin shehu ya yi to masa to shi ne asalin a haduwansu da shehu radiyallahu ta'ala anhu bayan sun hadu da shehu radiyallahu ta'ala anhu shehu ya ba mu babban tukunci a wata risala da ya ba wa maulanmu ya rubuta ya ba wa maulanmu shekul shek muhammad ibrahim abdul ma'ari yake cewa alhamdulillahi wa kaba وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى yace yalihi ilamukum ya yace ila kafati ahbabina bi barno hafizahumullah wa ra'ahum sai sai amma ba'd فيليه إيلامكم لأن الألامة الأديبة الأريبة العارفة بالله الحاج محمد جبريمة وافاني بهداياتكم أربعون ألف ريال ومصاهب بقطع أيديكم فجزاكم الله خير الجزاء وإني أشكره وأشكركم وقد أقمته فيكم مقام نفسي فعليكم بالسمع والطاعة له بلغكم المرام فأنا يتشي رسالة دا سيو رضي الله تعالى عنه يا أيتاوى يا باوى مولانا مشهور محمد جبريل مثل المعارف رضي الله تعالى عنه كما رد مولانا شريف يفتا أكاي هدمة kaga idan aka buga riyal dubu arba'in na wancan zamani kaga ba karamin kuɗi ba ne da ƙur'anai rubutun hannu aka rubuta da hidimomi shehu radiyallahu ta'ala nu ya ziyarci ya je ziyarci maulan mu shaykhul islam to shine yayi ka risala yake cewa zuwa ga dukkanin masoya li barno yace Allah ya tare su yace kuma ina sanar da ku li anna al-allamat al-adiba al-arif al-arif billahi al-shaykh muhammad jibrima ya zo mini da hadiyoyinku riyal dubu arba'in da qur'anai rubutun hannunku to Allah ya saka muku da alkhairi sannan ina gode wa maulan mushau jibrima zulma'arif ina gode wa zulma'arifi sannan kuma ina gode muku ta sai shi ce wa kad aqamtu fikum maqama nafsi na ajiye maulan mushau jibrima na ajiye zulma'arifi a cikin ku maimakon kai na ni ne shi kace fa alaikum bisanti wa ta'ati lahu saboda haka wanda ya dauko muku wannan alkhairi ya kawo muku to dole za a gode masa to duk wasu abubuwa da daular mu yankin mu suka samu gaba daya to da albarkacin ire-iren su maulan mu zulma arifi to muka samu wannan alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi to shi kuma maulan mu shekul islam wa sa'adatul anam wato cikakken masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama idan aka ce soyayyar shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anu cikin manzon Allah to wannan ya zama faɗansa din ya zama tahsilul hasili ne abin ya wuce nan ba wai soyayyarsa cikin manzan Allah ba babu abin ma ya zama abin ya nurke ya zama ɗaya bayan da za a yi a raba su idan idan aka ce shoyi Ibrahim aka ce sai dil wujudi shoti jani to babu duk sun zama abu ɗaya kamar yadda maulanmu shoti jani ibn Usman yake faɗa wa in rumtahu zatan tajidhu haka nan a sifa haka wa asaru sifati wa asara sifati ko to wa'annan abubuwa shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu su cikin masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne sannan kuma Shehu radiyallahu ta'ala anhu wato daga cikin abubuwa da Shehu radiyallahu ta'ala anhu ya kawo wannan al'umma bayan al'umma sun gafala ba su san ina za su je su samu sai dil wujudi ba ba san a ina za a samu shi ba to shi radiyallahu ta'ala anhu to shi ne ya zo ya bude fayil ya sanar da al'umma to ga yanayin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ga yanayin tafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake to sai ya nuna mana hanya wanda kuma albarkacinsa ne ma irin wannan taro yanzu muka taru muka zauna muke ta jin gwalagwalan kalmomi a bakin manya-manyan shehunai ta wannan yana daga cikin intajat na maulan mu shekul islam wa sa'adatul anam Allah ya kara masa yarda Shehu radiyallahu ta'ala anhu a wajen soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar sanin kowa shine na farko qadaliya qadil hubbi wa huwa mubarrizun bi anni al-mujalli fi mahabbati ahmadi sau radiyallahu ta'ala bai ce shi ne na farko cikin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babu na sama da shi cikin sanin manzon Allah ba na sama da shi cikin soyayyar manzon Allah ba na sama da shi cikin hidima a janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda haka son da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama so ne yake dan manzon Allah ba dan wani abu ba so ne ba illa sun da shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaka ga kamar yadda yace wa ba'is Ibrahim li shawki wahidun falastu usannihi wa lam aku ajma'u huwa al-mustafa khairul khalaiq ahmadu bihi qutu ruhi indahu al-qalbu yafsha'u da yace abu ɗaya ne yasa yake son manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan ba magana ya faɗa a baki kawai ba idan ta zauna ta ce za ka yi project a kan rayuwar shau radiyallahu ta'ala anhu in ma wajen rubuce-rubucensa in ma wajen karantarwarsa in ma wajen rihilatinsa in ma wajen mu'amalatin nasa to gaba ɗaya za ka ga shau radiyallahu ta'ala anhu maganan da ya faɗa na wannan maganan nasa to shi yake fassarawa dukkanin rayuwarsa gaba ɗaya tafsirin wannan kalmar ne falasu usannihi wa lam aku ajma'u din ne misali idan ka zo ka duba rubuce rubuce shehu radiyallahu ta'ala anu to gaba ɗaya rubuce rubucen sa zaka ga yayi ne a game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haka tafiye tafiyen sa shehu radiyallahu ta'ala anu yana tafiye tafiye ne ba dan komai ba dan ya tunatar da al'umma ya ɗauko al'umma daga farce shaitan daga farce na hawan nan daga farce na duniya daga farce na son zuciya da dukkan abubuwa ya ɗauko su ya kawo su zuwa ga hadaran Allah da hadaran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa zaka ga yana zuwa wata wata ƙasa kamar China ya taɓa zuwa an masa tayin kuɗi wannan marufi ne sananne ne inda cewa ya ce falas usannihi wa lam aku ajma'u kaga isarsa da mawo shugaban kasar china da ya je masa tayi cewa yana so ya yi masa campaign yana so ya mulki duniya kaga da ya suka kare shehu radiyallahu ta'ala anu ya zo china ba dan komai ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da yake bi bairuta an busina bi tarki qadiman rasul ilahi al-arshi wa huwa ta'ala mawa ya ce ga bukata ta ya faɗi bukatarsa da ya faɗi bukatarsa ya ce to ni ma akwai bukatar da ta kawo ni ƙasar ka inda ya zaka biya min bukata ta ni ma zan biya maka da bukatar ka to sai mawo yana tsammanin shehu zai nemi ko wani abu ne na duniya ko wasu kamfanoni zai nema a'a sai shehu radiyallahu ta'ala no sai ya ce masa sama sabbi azyalin nabiyyi mutabi'an mazahibahu wal muhdathatu falala fatugnika an dusturi furzin wa khalidin وتغنيك عن زول يروم مهالا فما ناب لي أو للين ومركز بموحا إليهم قل أنك قبالا كتاب من الله الجليل جلاله قديم وباق لا يخاف زوالا كلام الفتى المأمون جهرا ويقظة فدع بعد هذا كل قيل وقالا فوانا شيني تفسير الشيخ رضي الله تعالى عنه sannan kalash biha kallatu ahla mawaddati kumuna tarudina nabi fi'ala har a tambaye shi shi aka ce to su tijjanawa ne yace zaka shay'un la ya'rifunahu yace wannan wani abu ne wanda ba su ma san da shi ba yace su dai mutane ne masu riko da addini masu bin Allah masu bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to shi ba tijaniya ta dai shau radiyallahu ta'ala anhu yayi wa aiki ba musulunci gaba daya kaunu gaba daya shau radiyallahu ta'ala anhu yayi wa aiki manzon Allah yayi wa aiki shau radiyallahu ta'ala anhu to haka shau radiyallahu ta'ala anhu idan ka zo ka duba rubuce-rubuce shau radiyallahu ta'ala anhu to yayi wa musulunci aiki shau radiyallahu ta'ala anhu misali makamu ibrahim lokacin da hukumar saudiya ta nika wa rabitatul alam islami tana neman ra'ayinsu ɗauki makamu ibrahim daga inda take wasu suka ayyada wasu kuma suka yi shakku dai haka sai aka tura maulan shakku islam wa sa'adatul anam sai sau radiyallahu ta'ala anhu ya zo ya rubuta sabilus salam fi ibqa'il maqam ya tabbatar wa duniya cewa in za a ɗauki makamin Ibrahim daga gurinsa za a janye su sai dai a janye su tare da Ka'aba. Bayan Shehu radiyallahu ta'ala ya rubuta wannan littafi an tabbatar da wannan littafi da ƙarshe aka gano a cikin Ka'aba din da makamin Ibrahim din akwai dutse wanda yake jijiyar dutse din yana haɗe kamar wayarin ne tsakaninsu da makamin Ibrahim ba zai yiwu a janye makamin Ibrahim din ba sai dai a janye tare da Ka'aba. Kaga wannan me yake nuna mana ina nuna mana dai ba abin da za a faɗa kan shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu to haka shehu radiyallahu ta'ala anhu wajen kare martaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da littafi nujumul huda fi kauni nabiyina afdala man da'a ila Allah wa hada to wannan dai abu ne a gaban malamai ba dai ba sai an yi magana ba to dai a taƙaice shehu radiyallahu ta'ala anhu shi ne wanda gaba ɗaya rayuwarsa gaba ɗaya ya yi ya ba da shi ne ya yi shi ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai taɓa ganin komai ba sai manzan Allah wala kubtiran sai an siwahu ka annama jami'ul wara khairul wara wa safan safa bai taɓa bin wani abu ba manzan Allah ba falam asfu ghairal mustafa lastu taliyan wa zikrihi kukul malama mala'ik harshensa bai taɓa faɗan wani abu sai manzan Allah misali ya zikrul mustafa سيناله مديه زكي الأرض دهرا مشيعا فهكا شو رضي الله تعالى عنه تكومينا شو حتى شو رضي الله تعالى عنه يازو جا توفا جا جنيا جا تيهي روني أما شو رضي الله تعالى عنه بايا فوتاوا yake cewa ya kuluna la takhruj li sukmin wa mahramin fa uzruka min shamsi zahirati aw dahu فقلت شفاعتكم الوقوف ببابه عن الطب يبنيني فمن ظل يجره أأخلد للراحات والناس كلهم يروه ويبدو للحبيب ويجله أأترك ليلة ليس بيني وبينها سوى ليلة من لي بذلك ينصه فوانا شيني شيخ رضي الله تعالى عنه شيخ شعني لدغتي شعني الله شيخ شعني لدغتي شعني الله babu wanda ya isa ya yi bayani a kansa sai Allah da ya yi shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ne wanda za su yi magana a kansa sai shau tijani radiyallahu ta'ala anhu amma banda wannan to kowa sai dai ya faɗi abin da zai faɗa dalili kuwa shi da kansa ma yana faɗa yana cewa tasattartu an dari bi taha muhammadin wa man kana lil muftari man fatta amina fama arafa al ayyamu rabbi wa ma darastu matiya مستاكنت أحمد قاطنا فأحمد سر الذات والذات سرها تساوى على إدراكه الجلد واهنا بتنزية أو كنت قبل تعارف تحرك من ذا السر ما كان ساكنا لذاك بدأت تشكيك من ناو سره وألفت من ذاك الزمان إلى هنا فكان wannan waye zai isa ya faɗe shi wanda shi da kansa ma yana faɗa yake cewa آه ولو أنني أبصرت ما قد تضمنت من الحسن ذاتي لستنت بمنظري فسوى هكا ذاك جاء dukkanin malamai dukkanin magabata idan za su yi magana a kan shehu radiyallahu ta'ala nu sai ga gansu sun shiga cikin haira saboda kogin ya wuce karfin ya wuce karfin guga innal bara kad a'jaza dalwa kogin ya gagari guga saboda haka duk kowane malami kowane arifi idan ya ce zai magana kan shau to sai daga ya ya rikice sai ya rasa ta ina zai kama wani sai kaji yana alayya labbasta haqqan ayya talbisi ashayku tarbiyatin am shayku tadrisi طورا تميل الى تقييد او نذر طورا لتسبيه وطورا وطورا لتسبيه وتقديس انت الذي بكلاوى الصيف متصف لله درك يا عدو ابليس ستجوني انا متشكلا متشكلا متشكلا sai dukkanin da duk wanda zai bayani a kai sai to sai kaga kawai da bayan ya fara magana sai kaga ya rasa ta ina zai tafi to wannan shine shehu radiyallahu ta'ala anhu to Allah ya kara mana soyayyarsa Allah ya kara mana soyayyarsa saboda shehu radiyallahu ta'ala anhu son sa shine komai in ka so shi ka huta in ka rike shi ka huta duk wanda bai rike shi ba kuma ya halaka a wannan zamani duk wanda bai rike shehu radiyallahu ta'ala anhu ba to kawai dadi abin da za a faɗa duk wanda ka ji ya zama wane to sai da ya rike shehu radiyallahu ta'ala anhu ya zama wane to saboda haka Allah ya bar mu da shehu Allah ya bar mu da shehu to kuma muna neman abuwa a wajen shehunan mu to wannan dai izini dai na shehunan mu ne dai sa kuma ba wani abu muka sani ba ina neman afuwa qulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.